من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاننا الله وأجارنا من النار ƙaran za ta rage na yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan wuri mai albarka da muka saba haduwa mako-mako domin gabatar da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna cikin tafsirin suratul qasasi kuma sati da ya wuce mun kwana a aya ta 21 yau in Allah yarda za mu tashi a aya ta 22 cikin kissar annabi Musa da Fir'auna yanzu za mu shiga magana barin Musa garin Misira inda ya hijira ya koma madayana bayan wannan hadisa ta kisan kai ta faru an gano Musa ne ya kashe wannan bakibde fir'auna ya tare 'yan majalisa an yi shawara an tabbatar da cewa harkar gidiya kuma na ina wanda suka yi abin nan su zo da Allah sauki Allah ya zo nan da Allah Allah ne ya zo da Allah ba ba ma jin dadin su suna da ba su gwabar da su ba mai yi duka kuri ne gaba daya mai din kuri ya karan he kuri gaba daya na kenan wannan karan ne ba a so shi ta iran ne bayan gama shawara cewa musa kashe shi za a yi sai aka samu ɗaya daga cikin waɗanda suke mashawarta a fadar fir'auna amma ya ka labarin cewa ya sanar da Musa ga abin da aka ce za a yi. Da haka ya ce ma Musa ka fita a lokacin nan take Musa ya fita. Kuma Musa yana addu'a Allah tseratar da shi daga azzalimai, a nan muka kwana satin sama ko satin da ya wuce ko? To, a nan yanzu mu tashi inda Allah ke cewa walan ma ta wajaha tilka a madayana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل سوائك سواء أن يهديني سواء السبيل walamma tawajjaha tilqa'a madyana yayin da annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam tawajjaha tilqa'a madyana ya fuskanci inda nahiyar da madyan take kamar yanzu a ce idan ka tashi kai arewa sai a ce ka fuskanci inda agadis take inda za ka yi kudu sai a ce ka fuskanci inda kano take in yamma ne fa maraɗi ko ya mai ko in gabas ne fa difa to kaga ba sai ka je garin ba amma inda ka kama wurin da zai je kaza ne to sanda annabi Musa ya fuskanci inda madayyana take kala sai annabi Musa ya ce asarabi ina fatar ubangiji na an ya hadiya ni sawa asabi ya shiryar da ni hanya wadda ta kowace hanya dacewa da daidai ina roƙon Allah ya shiryar da ni da hanyar da ta yi kowace hanya dacewa ai ɗariƙil aƙawam hanya madaidaiciya mala ya ce fafa alallahu bihi zalika Allah tabaraka wata'ala ya kuma aikata ma annabi Musa haka ɗin wahadahu ya shiryar da shi ila siratil mustaqim a tafarki madaidaici fi duniya wal akhira a nan duniya da lahira annabi musa ya roƙi allah shiryar da shi ya ɗora shi kan hanya nan duniya sai allah ya ɗora musa kan hanyar musulunci akwai hanyar takaita lahira kuma allah zai ɗora shi kan hanyar aljanna kaga allah ya aikata ya karɓi addu'an musa ya biya mashi bukata duniya da lahira to ba ma wai Musa kadai ba sai ubangiji ya sanya annabi Musa alaihi salam faja'alahu hadiyan sai Allah sanya shi shi Musa karan kanshi mai shiryar da wanda ya bace ne idan da zaka bace in ka ga Musa ka bi shi to zaka shirya in ka saurari Musa zaka shirya kai ba wai ka saurari Musa ba in ka ga wanda yake bin Musa ma zaka shirya Allah ya sanya Musa shi karan kanshi mai shiryarwa ne shiryayye ne mai shiryarwa kuma in an bi shi ana shirya sai Allah ke cewa walamma warada ma amadana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun na'am wajada min dunihim imra'atayn tabudan qala ma khatubukuma قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير to ubangiji subhanahu wata'ala yana ci gaba da bamu labarin tahiyar Musa malamai masu tafsiri ko wanda suka karanta geography suka ce tsakankanin Misira da Madayana a kawo tahiyar kwana 14 ta iya kwana nawa sha hudu kaga wurin yana da nisa kenan ba karamar tahiya ba ce musa bai da guziri musa bai san kowa ba musa ba haida ya je gida ya shirya ba nan kai tsaye ya bar wurin kaddara inda bai karya ba to ba zai karya ba karamar tafiya ce kuma haka ya kwana wannan goma sha hudun yana yi a cikin daji babu abinci yana zagar ganyen iccen da yake da kamshi ganyen itace ne yake ci in ya da ruwa ya sha na kwanci to me yasa Allah bai aiko mala'ika ya dauke shi kai shi ba ai Allah da iko haka ko amma Allah bai aiko mala'ika dan a gwada ma gwagwarmayar rayuwa ita duniya haka Allah ke tarbiyyanka ba a jin daɗi da daɗi sai duk wanda ka gaji daɗi wuya ya sha komin darajar mutum ka ganshi cikin wannan inuwa da kilim da waye to can ya taɓa zaman rana amma inda fari ka zamna a inuwa to kuma ƙarshe a ranar zaka koma ita ga duniya take daman ko ka zaɓi ta farko ko ka zaɓi ta ƙarshe yanzu aka ce za ka shekara tamanin a duniya arba'in cikin wuya arba'in cikin jin daɗi a ce a fara maka arba'in ɗin farko za a baka daɗin ko arba'in ɗin ƙarshe wace za ka zaɓa to wannan shine gwagwarmayar rayuwa ce don ka gane idan har annabawan Allah za su samu wannan matsalar don kai ka haɗu da wata matsalar rayuwa mai abin mamaki manzo Allah dai tashi daga makka zuwa madina an yanke mai hukuncin kisa kwana nawa yi a kogo kadai yana ɓuya an busan shi an zagaye yana ɓuya a kogo kadai kwanan shi kuma duk duniya ban mai daraja shi kuma haka ya tattahiyar wannan a ƙasa da sayin na abubakar da ɗan rakiyarsu haka suka yi ta wannan tahiyar a ƙasa har sai da suka isa madina tsawon zamani kusan kwana goma sha suka yi suma ba su da yancin allah ya turo mala'ika amma da za a yi isra'i da mi'iraji da shi na farko inda aka tashi daga makka zuwa masallacin kudus bai hi makka da madina nisa ba domin daga makka zuwa madina kati san ban kilomitar kilomitar 420 ne amma daga madina karan kanta zuwa tabuka kilo 750 ne kuma ya kaje tabuka ka kara kamar kilo 60 kaje furancar din jordan sai kuma kaje ka kare jordan sannan ka shiga ina ka shiga siri sannan kuma ka shiga palestine kenan wurin ya kusa kilomita biyu. amma sanda za a yi isra'i da manzan Allah daga makka yana kwancen nan take ba a yi ba sai gwanda aka je wurin kuma daga nan ɗin aka yi bulaguran da ya fi wannan nisa saman sama ta bakwai aka yi kowace sama ta ɗaya in ka shige ta ratsa ta ka fita kamar ka ratsa jihar da magaran sai ka shekara ɗari biyar amma aka yi shi a cikin 'yan mintuna aka je aka dawo amma da yake wannan a duniya ne don a nuna ma mutane gwagwarmayar rayuwa annabawa ma he sun yi aiki haka kawai baka zama rago baka ci duniya sai Allah ya ce manzo Allah ya taka a kahwaye annabi Musa ya taka a kahwaye dan haka walamma warada ma'amadayyana ma'a sanda annabi Musa alaihi salam ya isa madayyana sai ya bi ta bakin rijiyar garin ma'a ruwan garin ma'ana wata rijiya ce a garin sai ya katari ya je daidai wannan rijiyar ya isa waje da alaihi ummatan minan nasi sai ya tar da jama'atun in an ce umma ana nihin jama'a kalmar umma wani lokaci takan zuwa da jama'a taron mutane wani lokaci kuma takan zuwa da zamani wani lokaci takan zuwa da addini kaga misali wadda kara ba'a da ummati wadda kara ba'a da ummati sana wadda kara ba'a da ummati nana unabbiukum bitawil wadda kara ba'a da ummatin ya tuna da annabi Yusuf bayan tsawon zamani kaga umma annabi take ni zamani mai tsawo amma inda Allah yake nihin umma ta zama addini aqida sai yake gaya mana kafirai idan aka ce su zo su bi gaskiya ce inna wajadna aba'ana ala ummatin sun same su akan mi ummatin akan addini nan kuma waje da alaihi ummatin minan nasi wasu jama'a taron mutane suna ban ruwan tumakinsu haka ya tarda su wa waje da min dunihe mur'ata da ta zudani sai ya tarda bayan wancan taron jama'a kuma ga wasu 'yan mata guda biyu ta zudani suna kange tumakansu ma'ana in tumakan suka za su kwaɗi da 'yan wasu tumaki su sha ruwa sai wannan yaran su sasan da su kwaɓi tumakin sun shiga tsakankanin tumakin da sauran tumaki 'yan uwansu nan sauran tumakin jama'a suna shan ruwa nan kuma ga wasu 'yan mata sun yi tare-tare da sandunansu suna kora nasu tumakin baya haka ya ga abin ƙala sai annabi musa ya ce musu ma haɗubu kuma me sha'aninku me yasa ba kwa barin wannan tumaki su zo su sha ruwa tare da 'yan uwansu tumaki kuma ku me ma dalilin da yasa kuka zo nan kuke tare tumakin qalata sai su biyun yan matan suka ce musu la nasiki hatta yusdirar ri'a'u ba mu shayar da namu tumakin sai an sai arri'a'u makiyaya sun gama shayarwa sun kare ragowar da suka yi mu sai mu zo mu sha ko kuma saboda kan mu zamanto mun shiga cikin juna an cakudu sai mu bari in sun gama mu sai mu zo hatta ya sirrin ri'a'u sai suka ce wa abuna shaykhun kabir babanmu dattijo ne kuma tsoho ne kwarai ƙarhin shi ne ya riga ya kare ba shi da wasu iyasai mu da za su fanshe mu da haka tilas ce take kamu ashe kaga anan larura takan iya sa mace ta yi aikin namiji haka ne kamar yadda larura za ta iya sa namiji aikin mace ka daka tuwo ka tuka shi ai ba aikinka ba ne amma larura za ta sa to haka ita ma larura takan iya sawa ta aikin namiji kuma ba haramun ba ne don haka nan annabi musa iya abin da suka gaya mishi kenan me yayi فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما sai shayar da su ruwan ya shayar da musu wannan tumakin nasu ruwa an ce rijiyar tana da murhi da ake rufe ta in an gama kuma murhin nan na dutse idan an ɗauko shi aka ɗora mutum ɗaya biyu ba sa iya ɗauke wannan dutsen sai an samu ƙato ya sashe lahiyayye mai ji da ƙarhin shi sai an haɗa sha biyu su ne za su iya ɗauke wannan dutsen su zira guga ta ɗauko ruwa shi kan shi gugan aikun san gugan da ake bar ruwa ba irin gugan da ake cika tulu ba ne guga ne za ka same shi na fatar sa guda in an ɗauko shi tano guda ne akwai katon zai janyo shi shi ma sai karti ba ma an sa ma elawa ma ta jayo shi ya zo baki kama shi a huddo shi sai an samu kato bi uku masu ƙarhi kan nan su tallabo shi ɗaya in ka ce za ka kama shi kai ɗaya sai ya ja ka kafaɗa kenan dai aiki ne na taron jama'a ko sai musa ya zo ya buɗe rijiyar shi ɗaya aikin kato goma sha biyar shi ɗaya ya gira gugan shi ɗaya kuma ya janyo gugan shi daya kaga wani sabon babi ko kai ne kaga katuwa irin wannan kato mai ƙarfi haka ka sake tunani kuma yana gamawa sai ya koma inuwar da yake zaune sun matawalla ila dulli sai ya koma wata inuwar shi da yake zaune daman da ya zo bako da shi gidan waza wata inuwa ce zauna yake huta ka zo a ƙasa ba dole ka gaji ba ya zauna huta ya koma cikin wannan inuwa ya zauna sai annabi Musa ya yi addu'a a wannan faƙala ya ce, Rabbi ya Ubangiji na mahalicci na, inni lima an zarta ilayya, lalle haƙiƙa ni game da abin da ka sabkar gare ni na wannan wahalar bulaguro da yunwa da nake yi. Duk wani abin da za ka ba ni min khairin na alkhairi, abin da yake da alkhairi a nan na abinci, ka ba ni faƙirin ni mabukaci ne. Ma'ana Ubangiji Allah ka ba ni abinci na halak a dalilin wannan wahala da nai Allah ka ba ni abinci mai kyau wannan abin da annabi Musa ya roƙa kenan kuma Allah ya karɓi wannan addu'a sai Allah yake cewa ni faja'athu ilayhuma tamshi ala istihya قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين to shikenan lamma raja'at imra'atani sari'an sanda waɗannan yara 'yan mata guda biyu suka koma gida da gaugawa tunda an riga an musu abin da za su yi ko ba mu ganin daɗiya in sun saba he bayan kamar ƙarfe uku za zo tun sha biyu ga sun dawo kuma tare da tumakin ila abihi ma zuwa ga babansu an kara halihi ma sai ya kyamaci ko ya yi mamaki akan abin da ya faru na dawar wasu bi sababi maji'ihima sari'an saboda sun dawo da gaugawa fas'alahuma sai ya tambaye su an khabarihima me labari ma'ana dalilin me yasa kuka dawo da sauri yaya aka yi faƙasata sai suka karanta mishi ko suka bashi suka karanta alaihi gare shi ma fa'ala Musa abinda Musa ya aikata alayhi salam fa ba'asa sai ya aika ihdahuma ɗaya daga cikin su ilaihi zuwa ga Musa litad'uhu dan ta kirayo shi ila abiha zuwa ga babanta Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa fa ja'at ihdahuma sai ga ɗaya daga cikin su ta zo wurin annabi Musa tamshi tana tahiya alas tahiya'i tahiya irin ta ƴaƴa akwai tahiyar bayi akwai tahiyar ƴaƴa tahiyar bayi a nitse da kunya da mutunci tahiyar bayi ta kuma a wargaje ana ta da kura kaman koro su aka yi mahaukata mahaukata don ga mace tana irin tahiyar sakaraici ya ko kato kaga irin wannan murjan jan ai ka ce lahiya shi yasa qur'ani ma ya hana irin ta hetarishin hankali wa qazir fi mashayika fi mashayika wa ghadub min sauti Allah ce wa qazir in kana tahiya ka takaita kare tahiya ka ta zaman to bagam bagam bagam bagam kana ta da kura kana tuntuba tuntubi kamar gudu gudu a'a kar kai haka kamar yadda ba a so kai takama kwarai kuma ba a so kai tahiya ta rishin hankali ita hiya tsaka tsakiya komi na na mai hankali matsakaici ake so ba a so yayi yawa ba a so yayi kada da haka kuma tahiya irin ta mace tahiya ce ta kunya duk macen da aka ce bata tahiya kunya gaba gadi take tahiya in ka tinkaro ta tinkaro sai an an bugu wanda ya ji tsoro ya kauce a to kuma abiya lalace da aka ta zo tamshi alistihiya sai ta zo ta ce mishi inna abiya da kuka lalle hakika babana yana kiranka kuma ba ta tsaya ne bai ta ce liyajaziya ka ajara ma saƙaita lana don ya saka maka abinda ladan shayarwar da kamana don kai ɗauka wata matsala ce kai tsaye ta isan mishi da saƙon da ta zo da shi ba tsaya ta tana ɓoye-ɓoye ba shi kenan a nan musa sai ya taso ya taho wannan wuni falamma ja'ahu yayin da shi annabi musa ya zo ma wannan dattijo wa ƙasa alaihi da ƙasas ya ba shi labarin halin shi da tahiyar shi mi ya kashi ma wannan garin na ina ne kai mi ya taho da kai ina za ka ya gaya mushi duk abin da aka yi a misira da wannan har ya sa ya bar gari hukuncin kisa aka yanke mishi to a lokacin nan sai yake ce mishi la ta khafkar ka jitso ka kwantar da hankalinka na jauta min alqawmi na ka tsira daga azzalimai nan ba karkashin ikon su bane hijirarka kai hijira inda ba su da iko ba su da ikon su zo nan su kama ka kuma nan zaka zauna lahiya lau ka kwantar da hankalinka to wai wannan mutumin wane ne eh anan magana take
galibin malamai na tafsiri in kana duba tafsirai da dama ita ce shi zance da ta fi shahara ka san akwai zance da ya shahara ba dole ba ya zama gaskiya shi aka yi yawan yi ta iya zama gaskiya ta iya zama ba gaskiya ba to abin da ya yi shahara ta ake annabi shayabu ne saboda an ambaci madayana kuma annabi shayabu shine mutumin madayana وإلى مدينة وإلى مدينة أخاهم شعيبا kaga an ce dan uwansu Shu'aibu shi aka aika musu to tunda Madayana ce sai aka ce Annabi Shu'aibu ne Annabi Shu'aibu ne to amma akwai inda Qur'ani yace Annabi Shu'aibu ne Allah abin da yace mana Shaykhun Kabir wani dattijo ne tsoho kwarai kuma ai ba sai an ga maka ba tsohon mai mutunci ne mai sutura ne tun daga labarin ‘ya'yan shi za ka sassu yaya da kuma yaya da mutunci mai addini ne kuma tun da ya ce ma annabi musa ka tsira daga azalimai ashe shi ma ya san azalimai kuma da azalimin ne ada ya taho daga wurin wani ya tar da wani ashe wannan ba azalimi ba ne mumini ne kuma daga ganin yadda annabi musa aikin alheri ya san wannan kawai haka ɗan marasa kirki bai da wasu bayan Allah ya taimake su ganin an yi bako ya taimake su ce ashe aka da wani bakon ba bakon banza bane kaga ashe na kirki shi ya sanwa na banza kuma shi ya sanwa kuma daman mutumin banza bakon mutumin wane ne mutumin kirki bakon mutumin wane ne haka abin yake to malamai za ce annabi shu'aibu ne amma ibn kasir ce ba annabi shu'aibu bane to me dalili yace shi annabi shu'aibu ba su hada zamani da annabi Musa ba kamar a ce kai kaje sakkwato shehu dan hudu ya tarbe ka haka sakkwatan da ita ce ya zama na a sakkwatan amma ka tarra shi yau shekarar shi 218 da mutuwa to kai kuma shekarar kana sai in ka 200 kamar da 40 kan nan za a ce kaje sakkwato ka tarra dan hudu amma kaje sakkwatan garin da dan hudu ya zama amma baka tarda shi ba to ibnu kathir ce shi annabi Musa bai tarda ma annabi Shu'aib a duniya ba yace kuma da nassin alqur'ani na farko Allah da ya tashi ba mu labarin mutanen Madayana sai yake ce musu wa ma qaumul ludin minkum mutanen annabi ludu ba su da nisa da ku zamanin ku bai da nisa kuma mutanen annabi ludu an kashe su tun zamanin annabi Ibrahim tsakankanin annabi ibrahim da annabi musa shekara 600 ce to ya za a yi sadu sannan a suratul arafi allah ya jero lissahin annaba sai ɗauko su a lissahe tsarin da ya musu wana na fara aka fara ba labarin shi nuhu ko daga nuhu sewa hudu daga hudu hewa daga nan sewa sai shu'aibu bayan an gama su gaba daya sai ce summa ba'asna Musa wa akahu Haruna ila fir'auna summa summa in kalmar summa tazo kamar ka ce da nayi kaza sannan ba rana guda ba kai inda zaka gane wannan Allah ce wa in minkum illa wa in minkum illa wariduha
kana ala rabbika kana ala rabbika hataman
to shekar mu dan hudu inda muke so Allah ce dukkaninku sai kun shiga wuta ko ka ji zahinta wannan matsala ce daban kar ka ji zahinta matsala ce daban shigar da ka shiga kowa kuma Allah ce wannan ya zama alkawari na ubangiji tabbatacci bayan an shiga summa kenan ba'adal wurudi tunda summa ta zo ai ba'adal wurudi nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha ai fi jahannama jusiyan ko jusiyan kaga summa abin take hadi sannan in kace insha Allahu summa fulana ba haka manzo Allah yake cewa kar ku ce in Allah ya so in manzon Allah zai ce a ku ce insha Allah summa fulana in Allah ya zo sannan wani shi wannan amma an kace in Allah da wani tare suka zo ke tare suka yi aikin kai shirka to tunda aka ce summa ba'asna min ba'dihim aka tada bayan su daga kare kissa annabi shu'aib a sautin isra'ila wani arab sai aka ce bayan su bayan waɗancan annabawa wanda sha'abiya cikinsu ya aka ce to bayansu ba a sana musa muka tada musa to ina da a cikin musa tar da sha'aibu wasu suka ce wannan wani mutum ne cikin mabiyan sha'aibu masu imani shi musa tar da allahu alam wasu kuma suka ce a ai sha'aibin ne ya daɗe a duniya har musan ya tar da shi kuma duka ta ta iya yiwa najashi bai daɗe ba a duniya sarkin habasha ka gane abrahata da ya je ya hada ɗakin ka'aba zai rusa ɗakin ka'aba shekarar da aka aihe annabi muhammadu giwa aka ya hau kan giwa ya je yaƙi garin aka turo wasu tsuntsaye suka yi fata-fata da su to lokacin da abrahata ba shugaban ƙasa ba ne gwamna ne na najashi Najashi ya naɗa shi gwamna a Yaman. saboda me yasa ya je tunda Yaman kasar Laraba ce shi kuma da shi Afirka yake kaga sun ma a wannan Yaman mulkin mallaka ita Habasha ta ma Yaman mulkin mallaka da wani yanki na Saudiya har Najran wanda Najran yanzu cikin hududi ne frontier ne Saudiya da Yaman kudancin Saudiya to nan ma kai hatta da su da'ifa suna cikin karkashin mulkin mallakai Habasha a wancan lokacin to Najashi a lokacin da ma sarki ne shugaban kasa ne me ya kama har yi aka abrahata ya je can ai wannan akwai wani sarki da aka yusuf zunawash ba yahude ne kasan mutanen yahudu mabiya annabi musa wanda ba su yarda da annabi isa an samu takun saka tsakankan da kiristoci mabiya annabi isa ko tun da lokacin ba kiristoci ba sunansu to su mutanen najaran mutane ne wanda suke mabiya annabi isa su kuma sauran mutanen su kuma mutane ne yahudawa kuma lokacin yahuda suna kashe mabiya annabi isa wannan sarkin da ya zo ya haƙa wuta ya ce kowane mumini ya fada ai bai hude ne mutum dubu ishirin in kakal in ka samu tafsiri imini kasa a cikin suratul wannan suratul buruji mutum dubu ishirin ya kashe a rana ɗaya cikin awa ɗaya wani ne aka bi shi ana kutare kutare ka san mai rabon ya kai ya gaba da ya gani ana bin shi ya samu a guje tun daga sana'a ya ana bin shi ana halbi da kibiya yana kaucewa ana gudu he da zo adin ba na mai tashi jiragen ruwan yaman yana zawa ga jirgin ruwa gawa lodi ya ce wait a guje ya shiga sai aka zo da shi habasha ya yi hijira da ya zo ya samu sarki ya ce shi na shi ya samu ya ce ranka ya daɗe mutanen Yahudawa na wuri kaza ga abin da suka mana iya mutumin da na sani musulmi ne ban san akwai wani mai rai baban da ni hei na jashe ce haimun ɗauki wansa tun da aka kashe ‘yan uwan haimun ɗauki wansa sai ya aika ma sarkin rum shi ma lokacin nan kasan da rum da wannan constantine da wannan su suka gari hudu din nan su suka karɓi annabi isa sai ce ya bashi jiragen ruwa su ana akwai sojoji isassu amma ba jiragen ruwa da za a ketara su yamma da zai kanin sai ya naɗa wannan kumandodi guda biyu to daga cikinsu akwai abar haka ya ce in ku kashe ku yaƙi wannan mutanen garin komi kar ku daina yaƙi sai kun kashe sojojinsu kashe uku cikin hudu kuma da suka yi haka aka yi to shi ne suka zamna a wurin suka zama saraki kai abrahata kai ne mataimakin wancan gwamna kai mai son mulki ne mutum ne ɗan ƙarami tamiri ba ƙato ba ne shi kuma wancan gwamnan ƙato dai daddake ke inda zai jimki abrahata ya karya shi to amma abrahata yana da wayo sai abrahata yake so ya juyin mulki aka yi ta wannan dai har abrahata yana siyasar mulki har ya raba kan sojojin biyu wannan soji suna goyon bayan abar hata wancan soji suna goyon bayan akwai sunan shi in ka duba cikin soji buruji a tafsirin ibn kasir ko fatawar kadira ga sunan shi ko tafsirin ibn adiya da aka zo sai suka da sojoji suka rabu za a yi yaƙi sai abra ta ce ma wannan abokin yaƙi na shi ya ce wani e ina da shawara dukkaninmu nan sojojin habashar mun zo ƙasar da ba tamu ba bai kamata ba mu yi rigima mu kashe sojojinmu har makiya su ga karancinmu su faɗa mu ni da kai gaban nan ta shafa abinda za a yi mu rubuta takarda da jejjeniya mu huto mu yi mabaraza da ake kira mabaraza ni da kai mu huto a daku kowa ya kallo ɗaya kashe ɗaya kawai wanda ya kashe wani sai ya ɗauki he sojojin he ya gama sojojin in ka kashe ni da mabiya da naka dukkata in ni na kashe ka da mabiya da naka intahilis to wancan kato ne wani ɗan camilu ne kaji tsoron ai haka to abar hata mai wayo ne sai ya gaya ma bawan shi otu da ce kasan mutumin da ya haikari na ko dabaru dabaru ne zami ba gama gaba da gaba ba zami ina gewa gewa kawai rabo da gaba tun da ya gidan yabu dara ne ka daka mishi mashi ya ce an kare mai gida da suka zo aka yi irin mubarzan da aka taho da su wancan da ya zo da ya kama abar hata sara sai da shi yasa ake kiran shi abar hata al'asharam da Allah sa ya kauce bai tsaga shi ba da ya sharo na hede kusa sabke mishi na kumci sai wancan bawa nashi ya zo ya daka mashi mashi sai kashe shi yanzu abar haka yana jinya da agajjen hukunci amma dai wancan ya mutu ya gama kasai to he najashi sai wannan abin ya bashi haushi ya zan tura ku ku yi aiki kuma ku raka yaki tsakankanin ku yace sai ya yaki abrahata abrahata ya ji tsoron cewa in aka yaki hibiya kai labari ba sai ya samu tulu ya zuba da ƙasa ya aske kanshi sai ya turo mishi dawa yace da ni dawa ne dukkanin mu talakawanka ne bayanka ne in ka kashe ni ma ba ta ba ta gwaninta ba kai bawanka ne ka kashe amma rantsuwar da kai ka yaƙe ni ga ƙasar da nake mulki nan ka takata a madadin yaƙi na ka yaƙe ni ga su makaina nan ka takata ni ne sai ya bashi haƙuri he ce to an yahe maka to yanzu abarata he ke so yayi wani abin da zai birge na yashi kun gane sai ce ya bari ya gina wani coci masallacin da ake wancan tun da wancan lokaci shine masallaci wani wurin ibada da a duniya babu irin shi sai ya gayyaci da jashi ya ce ga wani aiki da ya ma addinin su abrahata mai kishin addini ne duk wani abin da ga mai kishin addini ne sai ya ce akwai gini da annabi suleiman ya sa aljanu suka ma bilkisu sai ya jera katta abrahata ɗaya jikin ɗaya ɗaya jikin ɗaya ce a raka ɓamɓaro wancan birgin na aljannu a kawo mashi shi sana'a a ya gini kamar daga nan kujera har magariya in wanda yake magari in ya ɓamɓaro bulo ya mai kama ne mai kama wannan in aka fara bakwai he bakwai za a tashi da haka aka yi ginin sai da ginin nan ya kai tsawon da kisa ce mai tsawo inda abin da ya sa ginin ya tsaya wata rana ne wani yaro aka yi alkawari da shi shi za su hau aiki gobe ƙarhe bakwai tuwa da uwar shi ita wannan uhe an mata hidima za ta ya tsohuwa ce he ce mata to kin san gobe shidda muke hawan aiki ta ce ka bari na je in ga sarkin ka muna aiki tun da lokaci bai ya mata aiki aka ƙara awa ɗaya shi kuwa ka ƙara awa ɗaya abura ta kashe kare da aka zo ta zo da ita ce ranka yi daɗe wannan yaron da ya zo ya makara ni na sa kaji kaji kaji ya ce a'a ba zan ƙaryata kaina ba tun da doka ce wanda ya ƙara awa ɗaya a kashe shi to ba zan ce ba ƙarya nake dole kashe shi zan ta ce kaje ce ai ba wannan ai aikin ki ne ba nawa ba ne ni kuma aiki na yana zartas ita ce to tsaya yana da jawabi da ya ce wanne ne ta ce ban ne roƙon arzikin ka bar shi yanzu ka kashe shi lokacin shi ne ya yi amma ƙaryata kan nakan sai an wayi gari babu kaima a duniyan nan he ya ce mata yanzu kina ganin wata rana ba ni bane mulki ta ce to yanzu abaratar nake ganin kana da hankali ashe wawa ne kai da kai kake mulkin a wurin ta ce ba uwa ba ta aihe ka kanta aihe ka kana ina ba masu mulki ya ce yadda ka tar da masu mulkin na he an yi tarihinka to da wannan abin he ba shi haushe ba ya tsoro ce to tun da haka ne wani zai zo ga da aiki na a dakatar da aiki amma a lokacin na duniya ban mai tsawon wannan ginin ya ce da shi ta ginin kawai sai ya kusa taba alar shi don hauka to he ce a dakatar da ginin to wani balarabe tun da ai kasar laraba ce ko su kun bakake ne wani balarabe ce wani ginin kudin aka ce wai so ake shi ma ya yi kafaɗa da kafaɗa ɗakin ka'aba ya ce kai shi ɗin banza sai je kashi ya shafa mushi to abar hata mutum ne mai zafi da aka gaya mai ya ce sai na rusa ka'aba to kaji abin da ya kawo zuwa maka a rusa ka'aba kuma sai aka rusa su to abinda nake so in ce abra wannan najashi shine sarki a wancan lokacin kuma he da manzon Allah ya tarda shi suka yi yayi tare kaga ashe ya dade dan an ce najashi ya kai wajen shekara 200 a duniya da 50 Allah dan haka mutun ya dade wannan lokacin in an ce annabi shu'aibi ya dadan wannan karkai mamaki ci gaba malam قالت لهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي
qalat idahuma sai ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴan mata karamai babbai ɗaya dai haka qur'ani ya faɗa kaza akwai labarin da in ana baka ban buƙatar sai an gaya masu sunan abin yanzu kamar shekun kabiru abinda ake so kawai ka ji ga abinda aka yi ba wai sanin sunan shi ba ilimi bane baka san ba sunan shi kuma ba jahilci bane irin wannan tafsiran da ake da isra'iliyat ka ɗauko kisa aka ce wannan ihe dahu ma dinnan to ita wannan yariye yaran mai sunansu to ina ruwanka sunansu ai babbar ce ko karamar ce dai ba a faɗa ba ɗaya dai daga cikinsu he ta ce ya abati ya baba ista a jurhu wannan mutumin kar ka bar shi ya wuce a ɗauke shi aiki ujira ba shi bane a baka lada shi yake sa ake ce ma takfiri ujira ko saboda aikin lada take ta ce ista a giru ita ce ina khaira manista a jarta saboda mafi alkhairin wanda za a ba aiki alkawi ya zama mai ƙarfi ne in ka ba rago an yi asara al'amin kuma ya zama to yana da mutunci yana da amana to ya kai ta gane musa yana da amana an ga ta ga ƙarhin amana kuwa irin yadda yake da kamala shi da kunya shi ta ga alamun akwai amana don da ka ga mutumin kirki za ka iya ganewa wannan abin da ta ba da shawara kenan sai mai faru قال إني أريد أن أنجح وأنا قال إني أريد أن أنجحك إيد ابنتي هاتين على أن تأجر ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين kala sai annabi yayi wannan bawan Allah in annabi Shu'aibin ne in ma ba shi bane sai ya ce mishi ya ce ma annabi Musa inni uridu an unki haka ihdabna tayyahataini yace abinda nake niyya a raina in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata ga sunan dai wadda kai ka zaba ban mata ki amma da shar'i ba sadaka ba niki ala ko ni abu na Nijar wai kawai a ce an yanki an dauki mace an bada sadaka a a dai ka hudda kudin sadakin ka ba mijin ya sa shi ake sadaka da shi to ba da wanta sadaka shi gidan wani ya yi daraja sadaka ba ilimi ba ne sai an yi wannan ba Allah ya ce ala an ta'ajura ni samaniya hijaj sadakin da za ka biya shine kamar kiwon wannan tumakin na shekara takwas fa'in atimamta asharan idan ka cika goma famin indika wannan ihsanin ka ne a ƙa'idan muna idan mutum zai yi aure kuma budurwa kuma auren da zai yi sadakin shi kiwo ne za a yi sadakin da shi shekara goma ake ni na rage maka biyu in ka ga dama da ihsanin ka ka cika kai biyun ka cika biyun don kanka in daga takwas ɗin ita ce ka biya haƙƙin wani ya ce wa ma uridu an ashuka alai ban ni nihi in kuntata maka to kai yanzu ka rika a rika wai don wani tsabar rashin hankali wai wani wai mutane suke ba da shawara wai a rage sadaki a maida shi ka hamsin to wannan ai rashin sanin yancin da adam ba a ma sadaki iyaka gwargwadon darajar mace gwargwadon sadakinta yanzu macen da take telakwal ta karanta alkur'ani tana da lisans ko tana da bakaloriya ko tana da har da alkur'ani ko tana da wasu izibt kaman kaza tana da tana da abubuwa na ilimi na rayuwa an mata tarbiyya kyakkyawa shikenan sai ka ce sadakin su daya da wadda take tallar goro tsakaninka da Allah yana yi duka musu hamsin hamsin yana kiran mahaukata aika da ciki kaga dole a fifita mai ilimi a kanwa ya yaka zama irin wai wani tsoho ne aka ce wai ya kai ɗan shi makaranta ce ya ce ga ta mala e yaran na a kula da shi wallahi muku mugun jahili ne yaran ya ce to ba komi ai ka kashi inda ake karatu ce ya ba wannan jahilcin shi ya wuce inda kake zato duk sunan annaba wannan da Allah ya aiko ko dai fa bai sani ba zama tsaba jahilci sai ya ce a baba na san ɗaya mana daga cikin su yace to haɗi shi miji sai ya ce na san annabi fir'auna sai uban ya ce sallallahu alaihi wasallam to wai da uban da kan waye jahili da uban da nan waye jahili uban ya zama jahili duk da shi bai zama fir'auna ba annabi bane kaga uban ya yi shi baba ma ya ce ce kai ma zauna to da haka kun ga ashe ba a cewa sadakin mata kaza ne gwargwadon darajarta kuma ana sadaki da aiki da abinda abinda ba a sadaki da shi abinda yake haramun ne kamar giya ana sai da giya to ba a sadaki da giya ba a sadaki da alade ko da kuna kana da aladar saidawa ba a sadaki da duk wani abin da yake ba kadara bane ana yi da gona ana yi da shanu ana yi da mota kai ibnu qayyim al-jawzi yake cewa ka ga wajen shekara 700 ko 8 da mutuwa ko yake cewa kuma shi ma ya nakalto wannan magana daga Imam Ahmad bin Hanbali yace ya kamata in za a yi sadaki in an zo mace nawa ne sadakinki ta ce miliyan 20 da ka bada a a a miliyan 20 yau za ka tun da kake ta ganin ta ba ya ta ce a kwankar da hankalinka yanzu ka shi ka 150 nawa ake binka miliyan 19 da jika 800 radda ka sake ta haika cika da ana wannan ka saki shi ne ake kira wannan wannan ɗin muƙaddam da mu'akhar amma aka zo aka yi ɗan sadaƙi lalatacce na wani jika ashirin arba'in hamsin macen ba ta daraja wurinka yanzu kake sakin ta kuma irin yadda ake sakin mace a nan heka a yi a shekarar talatin da mace a sake ta ba in ka duba babu lahi to ba haka ya kamata a yi shi yasa kenan idan annabi Musa shekara takwas yana kiwon tumaki ko tukiya biyu ce kake kiwon ta shekara takwas nawa ne kudin ka kuma ba takwas din bai goma yayi kuma wai duk da haka yace banni nihi in kuntata maka kenan da kuntata min dai wajen nawa zai saboda ya san ƴaƴan shi suna tarbiyya kenan ba karamin sadaki za a musu ba wanda shi ne abin da ya kamata kuma ku fahimta a nan ƙasa hausa ban taɓa ganin inda ake cin amana ba irin na ƙasa hausa duk abin da muke duk wani karanta-karanta da kake gani to ba malaman kansu ba su tsaya su faɗi gaske da ake ci yanzu in za ka ma ɗiyar ka aure kai za ka ma kai za ka sai gado kai za ka taya mishi gado dole ne matala ka saya mishi matala ka saya mishi wannan abinda zai shin huda a matalai ka saya mishi bargon ruwa ka saya mishi buta alwala ka saya mishi cokalin zai cito da kwanan zai cito da kwarin zai sha hura da lidin shan hura shi da matashin kanshi to wai shi mi yayi hahe ka kai mishi gara to a ka'idar duk duniya ban da munan idan za ka yi aure kai kake yin ɗakin ka ka sa kaya ka har sai in ka tafi sudan in ka da he mata sun je sun kalli ɗakin ma sun gaske nan babu kaza sai kasa kaza a ƙasa ranar in ka sai wani ɗan gado irin wanda a ce a wannan gadon ba shi ba za ka a canza a kawo ɗan dubai kuma duka naka ne radda kuka rabu shekarta kawai za ta ɗauka mai tayoyi in ta bar maka gidanka da kayan ka tsaf wata kuma ta zo ta shiga amma munan radda huka rabu shi yasa ake ce ma in ka in ka samu professor bunza yace ma'anar tabarma idan an yi mutuwa aure ta kwashe kan ta man kai mutu yace baka da komi in ɗan tabarma ta baka kake sallah he ta yi hakuri tabarma ka kara kwanci ita ce kai ma tabarma daga nan ne aka samu tabarma kalmar tabarma da hausa daga tabarma ne kai ma ta ta yi tabarka da ilguntu wannan shi ne kalmar tabarma daga nan aka same tabarma da hausa amma in ka kalli to ina ma'ana sunan na kai katin bai hausawa da zai kware aka profesa binza ya ba mu wani ɗin kisa tabarma a wannan Allah ta'ala samu dace sai ke cewa wa ma uridu an ashqa alayk wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin ya ce kuma satajiduni in sha Allah in Allah ya yarda za ka same ni minas salihina cikin mutane managartan mutane ba wai zan maka alkawali ba sai da ƙarshe in canza ka zama akwai irin wani abin ko? wane ne aka yi alkawali sai da aka zo wani he zo da kudi a canza to ba ka samu dattijan kirki bai haka mutum na kirki ya yi alkawali to bai tada alkawali yanzu musa me ya faru ci gaba malam qala zalika bayni wa baynak ayyuma lajalaini qadaytu fala udwana alayhi wallahu wallahu ala ma naqulu wakil qala sai annabi Musa yace hada bayni wa bainika to wannan ho magana tsakankaniya ni da kai amma Allah shine shaida ni da kai muka yi magana waye shaidanmu mu bin Allah ayyamal ajalai kowane ɗaya daga cikin lokutan ko shekara takwas ko goma na kai fala udwana alayya ba ai shishigi a kaina ba sai ce amma wallahu alama na qulu wakil abinda muka faɗa Allah shine mai tsaro akan abu ko ni zan cika amana ko kai zaka cika ko ɗaya daga cikin mu zai gaza Allah ne dai shaidu suka sa Allah ya zama wa kuma Allah shine shaidu haka aka yi wannan sai da annabi Musa ya gama waɗannan shekarun sannan aka ɗaura aure kuma shekara goma malamai suka ci yayi ta wannan kiwa kenan ya bar misira ya ɗan shekara talatin ya zo yana ɗan ya yi shekara goma domin sanda aka yi auren nan take ana gama auren ya biya sadaki gida ya koma ba zai ci gaba dan ba wannan ba ne ka dawo kuma gidansu da kanka da zama a wannan kuma wata matsala ce kasan wannan abu gashi ake sama haka alar mai dariya ya ji harka ba ta su bace abu gashi aka yi samun haka kawai ya tsaye da tubawan ɗinka kai zamanka a ba haka yadda aka kore ka yi ka ɗauko tubawan ɗin kasan tubawan ko kawai ka ɗauko shi ka bar garin to in ga ƙa'ida ne amma aure taho da matarka da wurin zamanta da abincinta da lahiyarta da akanka kai ne kamata kai haka don haka da aka ƙare ma musa tahowa da iyalinsa Allah ta'ala sabu ce to yanzu kaga ayoyin da za mu shiga suna magana ne a barin musa madayana dawowa misira kuma gashi sauran minti goma yanzu ya zama sauran minti bakwai mako wannan kamata mu bar tun da gabar zance ce mu bar ta zuwa sati na gaba ko ya yi cikakken bayanin shi nan dai abinda muke so mu kara yanzu annabi Musa yayi waɗannan ayyuka na alkhairi shi yasa ya san da suka haɗu da Khidir wannan mutum da aka ba mu labarin shi a cikin kahafi Khidir ya yi wasu ayyuka guda uku wanda Musa ya inkarin su ko? Ya ce mushi, ka wannan a karakat wali tugurika alaha? Za ka fasa jirgin nan don ka nutsar da mutanen ciki? Na biyu, ya kashe rai, ko? Ya ce, aka tattala
san zaki ya tambari nafsi ya ce za ka kashe rai tsarkakakka ba tare ta kashe wani ba sanda ya zo suka tada wani gini sai ce mishi laushi ita lattakasta alaihi a shi قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
kaga ayyuka uku to lokacin da annabi hidiri zai ba shi labarin fasara abin sai ce mishi musa wannan duk abin da ka ce na yin babu wanda kai ma ba kai ba ya ce hu da jirgi أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
wa kana wa وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
ya ce jirgi da na huda kake yankari ai abinda kake cewa na huda shi litugurika ahalaha mutane cikin jirgin nan halattijawa ne mutane da babu yaro kai yanzu musa kamance mahaifiyarka ta sa ka cikin akwatin da bai kai jirgin ruwa ba kana jariri wa ya tsare ka ya ce to allan da ya tsare ka shi zai tsare waɗannan mutanen cikin jirgin ruwa ne me ya sanya na huda jirgin ruwan ya ce wa kana wara a hummali nan gaba inda suka, suka dumfara akwai wani sarki azzalimi ya a kudu kulla safinatin gas bayan na kwace kowace sabuwar jirgi duk jirgi sabo kwace shi zai to nuna na mutanen talakawa ne da jirgin suke nema abinci da a kwace shi da a mushi rauni wanne da a kwace duka da ama abin illa wanne hi gara mai yanzu misali mota ce gare ka sabuwa gal ka zo ka tsaye da ka ce kai nan gaba ko mutane suna kwace sabon mota amma abin da za a bige danjan wannan ka bige ko baka bige ba danjan za ka sa kai da kanka sa taɓarya ka kwatse ta
ka bi ta wurin danja a mace daga sun ga danja a mace ce wuce amma daga sun ganta batta ka ce a kai bana ba asara sai a kwace ta duka to da haka yace kaga kai da aka nasa ka cikin akwatu gudun mi gudun azzalimin sarki ka tsira ko baka tsira ba su ma gudun azzalimin sarki ne yace mutun da na kashe
وأما الغلام فكان أراه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا yaron da kaga na kashe uwayen shi uwar da uban mutanen kirki ne muminai ne amma Allah a ilimin shi na gaibi ya san kafiri ne yace mun yaron nan kafiri ne in ya girmama kafirci zai kuma zai rinjayi uwayen ya mai da su kafirai yanzu in aka kashe shi uwayen suna na a imaninsu an yi dai asarar daya amma in ba kashe shi ba su ma za a yi asarar da a yi asarar biyu da a yi asarar daya mine ne eh gara daya wannan shi ya sanya a- a ilimin a ilimin fiqhu a shari'ar musulunci an yarda mutane 20 za su mutu amma za a iya ceto mutum 15 a cikinsu a kashe biyar sai a kashe kamar misali jirgin ruwa ne ya je tsakiyar ruwa sai ya fara alamun nutsiya aka- kuka tambayi kamtin din jirgin mai ke faruwa ce wallahi ma- mun yi ku- mun yi matsala ne mun mun yi oba ne na mutum shidda yanzu dole in ana so mu tsira lahiya sai an zuba mutum shidda ruwa to abinda doka ta ce kawai ku samu mutum shidda a zuba sai dai malamai suka ce to kaka za a gano mutum shidda sai aka sai malamai suka ce yadda za a yi sai a ce kai ka takardinka in ka duba aka ga daktarwa ne a ce kai kuma bar ka cikin kuriya don domin kai ne likitan mutane an kashe ka sauran mutane ba sun biya bukatunka ba direban jirgin ruwan bai ciki profesowa ne bai ciki adaramawa ne bai ciki sai aka tarda wanda bai karanta ba bai ba da aiki a cikin kai kana cikin kuriya duk wani jahili mara aikin yi to yana cikin wanda za a yi kuriya da ya a ce to a rubuta jir a rubuta ruwa ruwa a a jirgi jirgi jirgi sai a rubuta ambulan ɗaya ruwa sai a ce taso je ka dauko ambulan da kanka in ka dauko aka ce jirgi a ce kama kujera in ka kama kujera daga ka dauko ruwa sai a ce sauran kudu ku zama an samu an samu nan in an kashe ka shari'a ta yarda da haka a iya kashe ka saboda wasu tsira saboda a- wannan abin da khidir yayi ya kashe wannan yaron ne dan uwayensu tsira fakashina an yurhikahuma dughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabahuma yace wa ammal jidaru fa kana lil gulamaini الجدار فكانت لغلامين يتيمين وكانت في المدينة.
في المدينة وكان تحتهما tahtahu kanzul lahum وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
fa arada rabbuka an yabluga أراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما fa'altu وما فعلته عن أمري
zalika tawil ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا tasbi alaihi ba- waccan ذلك ce ta ba take تاويل ما tasbi لم تستطيع tasbi ذلك تاويل ما لم تستطيع عليه صبرا wadda take tastaɗi alaihi ta baya ci ya ce wa an malike daru katanga da na tara da ka gana ta da ka ce da an bani lada wato kana mamaki don mi zan yi aiki na wahala ba a biya ni ba ya ce san da ka shayar da ɗiyan wannan bawan allah kai nawa ka nema kai ka yi aikin lada ni kar in yi ya ce to wannan katangai ta hata hukan lahuma akwai yara a cikin garin musulmi ne ubansu mumini ne ya rasu da ya san a ƙasai duk yancin amana ne sai ce Allah kai za ni ba a jiya dukiyar ƴaƴana sai sun yi ƙarfi dan suna yara ɗaukiya za a yi sai ce bana ba ba kowa ajiya zan binne ta a nan Allah kai na ba ajiya in yara na suka yi ƙarfi ka gwada musu duke su kar ka bari a taɓa da ya ba Allah ajiya ran nan katangar za ta kare duke ta bayyana a ɗauke sai Allah turo annabawa guda bai ce ku je ku gyara saboda marayun wannan da muminin ku musu aiki ku gyara Allah ya tsare dukiyar da waɗannan annaba suka kwaɓa laka suka tada katangai ya ce yanzu a bar katangan nan ta faɗi a yi waso su akan dukiyar yaran nan bayan Allah ɗiyan bawan Allah wa kana abuhu ma salihan ubansu mutumin kirki ne shi yasa Allah ɗauki nauyin kula da shi bayan da ƴaƴan shi bayan ya mutu amma in ka ce a ni zan ma ƴaƴana komi wato in kidan wani in kidan wani in so dana ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza sai Allah ya kidan naka ya barka da dabaraka sai ka gama tsara shi sai zama dan gambara amma in ka tsaya daidai sai Allah ya ruwa baka afiri shi yasa kama kowa adalci Allah ta'ala shi yadda Allah ka sa mu cika da imani Allah ka gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk akwai matasa 'yan kasuwa suna da bukatar addu'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka ga kasuwancinsu matsalolin suke wama da shi na kasuwanci Allah ka kama masa sauki ubangiji Allah ka yalwata albarka ka yalwata arzikinsu Allah ka ba rayuwarsu kariya da dukiyarsu Allah muna tawassali da sunayenka da siffofinka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ka ba su ikon sarrafa dukiyarsu akan ayyuka na alkhairi alhamdulillah sauran ma bayan Allah